بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne da ya daidai da daren tara ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha daya wannan shine kasar na ashirin da takwas daga cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wa kirari da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan jama'a musulmi ba su manta ba mun karanta aya ta 41 a cikin suratul baqara a inda muka fassara ta muka tattauna wasu hukunce-hukunce wadda muke fatar insha Allah ta'ala a yanzu malam ya jawo mana wannan aya mu sake jinta mu sake ainihin tattauna fassararta ta sa'an nan sai kuma tafsirin ya ɗauki wani salo daga cikin ainihin salon da muka alƙauranto kuma muka fara aikatar da shi a baya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون idan jama'a ba su manta ba tun da muka fara tafsirin suratul baqara muka ce ita surar dama a madina ta sauka madina kuwa wata matattara ce a wancan lokaci ta muminai zalla su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarƙashin jagorancin fiyayyen halitta annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan sai kuma kafirai waɗanda su kuma nau'i uku ne nau'i ɗaya daga cikinsu suna maƙalƙale tare da muminai waɗannan kafirai su ne munafukai sai kuma nau'i na biyu waɗanda daga ciki su kuma akwai ahalul kitab yahudu da nasara sannan sai kuma nau'i na uku waɗanda suke mushrikai ne masu bautar gargajiya da kuma addinan maguzanci Allah madaukakin sarki ya ba da muhimmanci dangane da kiran yahudawa a cikin wannan sura da ita da surar da ta biyo bayanta tare da malamansu da kuma kiristoci tare da nasu malaman ba don komai ba saboda wannan alkur'anin da Allah ya saukar kafin ya saukar wa fiyayyen halitta su sun san zai sauka wannan annabi da Allah ya aiko kafin ya zo su sun san cewa zai zo to sai Allah madaukakin sarki a aya ta arba'in da muka karanta idan ba ku manta ba Allah madaukakin sarki yake tunasar da su waɗannan Yahudawa daga cikin bani Isra'ila da Kiristoci akan cewa su tuna irin ni'imar da ya musu kuma su tuna irin kyakkyawan zumunci da alaƙa da ke tsakanin shi ubangiji da kuma su mun karanto ayoyi waɗanda muka tattauna waɗanda suke da alaƙa da wannan aya na irin alƙaura da allah maɗaukakin sarki wa bani isra'ila kuma ya cika ya samar da manya-manyan annabawa da manyan manzanni da manyan sarakuna da manya-manyan bayan allah sai Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya kiraye su da cewa wa aminu bima anzaltu don haka ku gaskata abin da na saukar wa bawa na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musaddiqan lima ma'akum domin shi wannan qur'ani da na saukar ya zo ne yana mai gaskata abin da yake tare da ku na attaura da injila yana gaskata annabawan ku Musa da Isa yana gaskata duk wasu aƙidoji da suka ɗora ku akai wala takunu awwala kafirin bihi kar ku zama ku ne farkon waɗanda za ku kafirce wa wannan alkur'ani mun bayyana me ake nufi da farko an kafiran farko game da alkur'ani su ne ƙuraishawa waɗanda daga cikin kafircinsu suke cewa allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يا الله وانا القرآن إما هدد ذريك من كافرتي سيكي أبن ذاكي كسوك من دا قرآن قطع دا سما كوكما عذابا ميرا دي تزوء منا الله أكبر سأل الله يتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah ba zai azabtar da su ba matukar kana cikin su wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun idan har akwai masu istighfari Allah ba zai azabtar da su ba dan kar ka fahimci cewa wannan alkawari na cewa Allah ba zai azabtar da su ba alkawari ne na dindindin sai Allah ya nuna a'a alkawarin ya danganci kasantuwa annabi in yana cikin su ne alkawarin ya danganci idan ana zaune a wannan rayuwa ta duniya ne tare da waɗanda suke istighfari sai Allah ya ce wa ma lahum an la yu'adhibahum Allah yo me zai hana ku Allah ya azabtar da su a ranar gobe alkiyama wa hum yasudduna anil masjidil haram suna hana mutane su je su ibada a ɗakin Allah mai alfarma wa ma kanu awliya'ahu gashi ba sa kaunar Allah ba sa kaunar Allah ba sa kaunar littafin Allah don haka kafirai na farko a duniyar alkur'ani su ne ƙuraishawa su suka fara kafircewa alkur'ani amma annan abinda allah maɗaukakin sarki yake magana shine an dawo madina an ainihin wato samar da wata sabuwar rayuwa tare da wasu mutane masu ilimi da kan gado waɗanda sun karanta littattafan annabawa suna da tabbacin zuwan wannan littafi suna kuma da tabbacin wannan annabin ba makaryaci ba ne don haka sai Allah yake cewa kas su zama su ne farkon waɗanda za su fara kafircewa sa'annan sai ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku ɗibi ayoyina ku karɓi 'yan kuɗi kaɗan ku danne ayoyina wa iyaya fattako ya ku bani isra'ila ya ku malaman yahudu da nasara ni kadai za ku ji tsoro ku daina jin tsoron kowa idan jama'a ba su manta ba mun fassara wannan aya bayan da muka karanta ta a karatuttukan da so gabata mun tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa amma kar ku manta Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi baiwa iri-iri sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daga cikin baiwar da Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine babu annabin da ya samu malamai a cikin al'ummar shi irin annabi sallallahu alaihi wa babu annabin da ya samu yan aljanna a cikin al'ummar shi irin annabi sallallahu alaihi wa don haka malamai a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama nau'i nau'i ne daga cikin malaman akwai masana alqur'ani daga cikin masana alkur'ani akwai waɗanda zallan larabcin alkur'ani sun san shi sun ƙware sun goge kama al'imamun razibul asbahani waɗannan malamai masana ne game da ainihin alkur'ani kama al'imamul allamatu damibani daga baya bayan nan aka zo ga ire-iren manyan malamai irin su malam muhammad makhluf waɗannan ƙwarewarsu a cikin harshen larabci na alkur'ani sai ta kai su zuwa ga rubuta littattafai waɗanda suke kamusoshi ne na alƙur'ani wato suna fassara kalmomi na alƙur'ani daga cikin malaman akwai masana fassara alƙur'ani kamar al'imamu ibn jarir tabari daga cikin magabata da suka daɗe da gabata kafin su akwai manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai bayan su an samu ainihin mutaakhirina kamar su al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim razi daga baya-baya aka zo aka fara samun malamai waɗanda suka ƙware game da fannoni na fassara alƙur'ani har aka fara samun waɗansu malamai waɗanda su malaman fiƙihun alƙur'ani ne su kuma fiƙihu suke cirewa a cikin alƙur'ani kamar yadda malaman fiƙihun hadisi suke cire fiqhu daga cikin ainihin hadisi daga cikin waɗannan malamai akwai al'imamu abubakar al-jassas wanda ya littafin ahkamul qur'an daga cikinsu akwai al'imamu abubakar ibn al-arabi wanda shi ma ya yi littafi ahkamul qur'an daga cikinsu akwai al'imamu shafi'i wanda bai haƙi ya tattaro fassarorin da yawa alƙur'ani ya cire hukunce-hukuncen fiƙihu daga cikinsu akwai al'imamul allamatu sayis daga ƙarshe sai aka zo aka samu wani hamshakin malami wanda nake fatan ka je ka samu tarihin shi da tarihin littafin shi wanda muka yi a wannan makaranta ta darul hadisi salafiyya wannan malamin shine al-imamu abu abdullah ainihin al-imamu al-qurtubi al-allamatul mufassir shi wannan malami bayan ilimi da Allah madaukakin sarki ya mishi baiwa da shi na fassara al-qur'ani sai kuma ya koma ya tattaro littattafan malaman fiqhu na al-qur'ani irin waɗancan da na gabatar ya nazarin su sai ya tattara su a wuri guda ya tace sai ya tsara sai ya sanya wa littafin shi suna aljami'u li ahkamil qur'an matattarar hukunce-hukuncen alqur'ani idan jama'a ba su manta ba a farko-farkon wannan tafsiri a inda ne wata doguwar muƙaddima tun daga kasan na ɗaya har zuwa kasan na goma sha ɗaya ko zuwa na sha uku na bayyana daga cikin salon tafsirin da zan gabatar cewa tafsiri ne wanda ba tafsiri guda ɗaya zan ɗauka a rinka karantawa ba a dukkanin ayar da aka karanto ta na fassara ta da gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da ni to sannan zan fara bibiyar malamai da gwargwadon abubuwan da ayar take ɗauke da shi idan wannan aya akwai hukunce-hukuncen fikihu a ciki wanda da wahala a rasa ire-iren waɗannan hukunce-hukunce a cikin kowace aya sai dai abin da ya bayyana ya fi shahara na daga cikin ayar in ya kasance hukuncin fiƙihu ne muka ce to za mu rinka tattauna waɗannan matsaloli kuma tafsirin da za mu fi dogara da shi shine tafsirin al-imam al-qurtubi a wannan fagen kamar yadda muka ce in ya shafi matsaloli ne na aqida da manhajiya za mu fi dogara akan tafsirin al-imam ibn kafirin daga cikin malamai da suka gabata daga cikin malamai da suka biyo baya bayan su kusa za mu fi dogara a kan tafsirin abuwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'an na al-imam al-allamati shankiti Allah madaukakin sarki ya gafarta musu muka ce kuma akwai ayoyi na alqur'ani waɗanda su kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya alƙauranta yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq Allah yace za mu nuna musu ayoyinmu a wannan sarari na duniya hatta a jikinsu har sai sun tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya ne waɗannan ire-iren ayoyi da allah maɗaukakin sarki ke ishara suna ta ƙara bayyana a wannan zamani da gwargwadon yadda ilmomi da bincike na malamai masana waɗanda suke musulmi har ma da waɗanda ba musulmi ba suke ƙara bayyana sakamakon wannan na ce idan allah maɗaukakin sarki ya sa muka kai wata aya wadda take ɗauke da wata mas'ala ta kimiyya da fasaha na tsirrai ne ko na halittu kamar biology na sarari ne ko na yanayi kamar geography a al'amura ne waɗanda suka shafi halittar wannan duniya da kake gani ko kuwa wasu al'amura na ban mamaki na ce insha Allahu ta'ala za mu tsaya mu tattauna akan haka daga in ba a manta ba a irin wannan alkawarin da ne a baya lokacin da muka zo kan ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa anzala minas sama'i ma'a Allah ya saukar da ruwa daga sama na yi bayanin me ake nufi da saukar da ruwa daga sama wannan mun dubi abin ne dangane da hasken kimiyya da fasaha ta alkur'ani muka bayyana ma'anar saukar da ruwa daga sama yaya alkur'ani ya kawo tarihin tattaruwar yadda ruwa yake tasowa da yadda yake sauka me ake nufi daga sama duk gaba ɗaya muka kai muka komo a cikin ainihin duk tafsirin da muka yi daga cikin ainihin alkur'ani a inda muka tabbatar da wani abin mamaki cewa abin da masana kimiyyar zamani dangane da saukar ruwan sama suka tabbatar gaskiya ce ƙur'ani ya riga su cewa abin da ake nufi da sama ɗin shine sama da waɗannan halittu buɗin nan kenan ba wai sama ta ɗaya ko sama ta biyu ko saman bakwai inda Allah ya ɗauki annabi ya kai shi wajen mi'raji ba muka tabbatar da wannan muka yi wa jama'a alkawarin bahasi musamman akan haka mustaqil wannan bahasi yana nan mun gabatar da shi da waɗanda suke so insha Allah ta'ala za a iya printin musu sai su samu su je su karanta shi na ɗaya kenan na biyu dangane da mas'alolin fiqh in ba ku manta ba lokacin da muka zo dangane da mas'alar naɗin khalifa da Allah maɗaukakin sarki yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan naɗa wani mayau a bayan ƙasa muka bayyana me ake nufi da khalifa me ake nufi da khilafa ina hukuncin shugabanci a musulunci ina hukuncin aqdul imama wal khilafa ina hukuncin mubaya'a yaya hukuncin aka samu wasu 'yan tawaye sun yi khuruji alal imam in muka tattauna waɗannan daga tafsirin abwaul bayani da kuma ainihin tafsirin qurtubi wannan aya da muka karanta ta a karatun baya tana ɗauke da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa na haka insha Allah ta'ala zan yi amfani da wannan tafsiri na ƙurtubi zan ainihin karanto mana kaɗan daga cikin waɗannan ainihin hukunce-hukunce na daga ciki al-imam al-qurtubi yace qawluhu ta'ala wa la tashtaru bi ayati samanan qalila fihi arba'u masail al-imam al-qurtubi yace akwai mas'aloli guda hudu al-ula mas'alar farko yace qawluhu ta'ala wa la tashtaru ma'tufun ala qawlihi wa la takunu nahahum عن أن يكونوا أول من كفر وأن لا يأخذوا عن آيات الله ثمنا Allah maɗaukakin sarki ya hana Yahudawa da su da malamansu da sauran mabiya daga su kasance farkon waɗanda za su kafirce wa Alƙur'ani. Allah maɗaukakin sarki kuma ya hana su su rinka karɓar rashawa dangane da ainihin ɓoye wasu ayoyi na Allah. Ai ala taghyiri sifati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rushan. Allah ya hana su karɓan wata rashawa ko cin hanci ko toshiyar baki domin su lullube bakinsu game da bayyana siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka zo a cikin littafinsu. shi yasa idan muka zo ayoyin alkur'ani insha Allah waɗanda suke da alaƙa da waɗannan jama'a za mu binciko cikin littattafansu tsoho da sabon alkawari mu zo mu karanta wa jama'an musulmi a ji irin siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suke ingantattu da suka zo a cikin littattafansu irin waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki yake kwabar malaman yahudu da nasara akan kasirin da karɓar rashawa da cin hanci da toshiyar baki wajen ɓoye waɗannan ayoyin malam yace wa kana al-ahbaru yaf'aluna zalika saboda malaman yahudawa suna aikata haka قاله قوم من أهل التأويل واسمع لمن تفسيري سكفت وانا مغانا منهم الحسن وغيره daga cikin su akwai al-Imam al-Hasan al-Basri da kuma waɗansu malaman wannan magana tana nan a cikin tafsirin An-Naqt wal Uyub da tafsirin ainihin Al-Muharrar Wajiz wa qila kanat lahum ma'akil ya'kulunaha 'ala al-ilmi karrati Imam al-Qurtubi yace wasu malamai suka ce a'a malaman yahudawa suna da ayyukan wa'azi da karantarwa da suke yi sakamakon haka ake biyan su wasu albashi da allowances waɗanda suke ci fanuhu an zalika shine sai aka hane su game da haka kun ji wannan kenan fassara ta biyu wakila wasu malaman suka ce innal ahbara kanu yu'allimuna dinahum bil ujra malaman yahudawa suna karantar da addinin su ne suna karban kuɗi fanuhu an zalika sai aka hane su wa fi kutubihim domin ya zo a cikin littattafansu cewa yabna adam allim majjan kama ullimta majjana ya kai dan adam ka karantar da addini kyauta dan kai ma kyauta aka karantar da kai ai bafilan da zai ujura wato ka karantar da shi haka siddan ba tare da an biya ka lada ba قاله أبو العالية الإمام أبو العالية شيء فدوانا مغانا كما يدى الإمام الطبراني يرويته وقيل وسمع لمن سكتي المعنى أبن دا آية ننتكي نفي ولا تشتروا بأوامري ونواهي وما ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي ثمنا قليلا أي الدنيا ومدتها كركو سكي umarnina da nake cewa a yi kaza a bar kaza kar ku sake ku musanya wannan da ɗan sakamakon duniya wanda yake takaitacce ne wal aisha allazi huwa nazrun la hadara lahu ɗan rayuwar da take ba a bakin komai take ba babu wani rabo akan haka fasamma ma'tabuhu an zalika samanan to sai Allah madaukakin sarki ya kirayi sauyin da suka yi ma'ana su bayar da duniya ai su bayar da lahira a basu duniya sai Allah ya kirayi wannan duniya da cewa samanan kalila a matsayinka na malami madadin ka ji tsoron Allah ka kiyaye lahirarka sai ka bayar da lahirar sai ka ainihin karbi duniya la'annahum ja'aluhu iwaban saboda sun sanya lahira sun karbe ta a madadin ainihin wato sun karbi duniya a madadin lahira fantalaka alaihi ismu saman wa illam yakun samanan sai Allah ya kirayi wannan da kuɗi ko da yake ba kuɗi ba ne domin asalin abin da ake nufi da kuɗi duk wani abu da za ka bayar a baka wani abu saboda haka aka taɓa samun abin da ake kira cinikin ainihin ba ni gishiri in baka manda shi ne suke kira trade by barter ma'ana ku ɗauki lahira ku bayar ku karɓi duniya to wannan ciniki ne kun mai da lahira ta zama kuɗi kenan ko kuma kun mai da duniya ta zama abin a ainihin karɓe ta a madadin addinin Allah قلت الإمام القرطبي وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول من فعل فعله wannan aya ko da yake kun ji Allah madaukakin sarki ya ce ya bani Isra'ila ko to kar ka sake ka ce da bani Isra'ila kadai ake akan su dai magana ta fara amma kuma ta tattari duk wani malami da ya aikata aiki irin nasu don haka faman akhadha rishwatan ala taghyiri haqqin aw ibtalihi duk wanda ya karbi wani cin hanci ko toshiyar baki akan sauya wata gaskiya ko kuma bata wata gaskiya awunta na aminta alimi ma wajaba alaihi ko kuma ya kiya karantar da ike abin da yake wajibi ne akan shi aw ada'i ma amilahu ko kuma ya kiya aikata abin da alimahu ko kuma ya kiya karantar da abin da shi ya san shi وقد تعين عليه أهال wannan abin ya wajaba akan shi hatta ya akhudha alaihi ajran yace ba zai karanta ba har sai an bashi kuɗi faqad dakhala fi muqtabal aya to ya shiga cikin hukuncin da wannan aya take karantawa idan jama'an musulmi ba su manta ba wannan ita ce mas'alar da muka tattauna muka tattace wuri akanta don haka wanda ke neman gamsasshen bayani sai ya koma a cikin kasar na 27 na jerin giyar wannan tafsiri insha Allah ta'ala mala yace wa qad rawa abu daud an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakika al-imam abu daud ya ruwaito daga abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla لا يتعلمه إلا ليصيب به أربا من الدنيا lam yajid arfal janna yawmal qiyama yani riha wanda duk ya koyi ilimi ilimin da kowa ya san ana neman shi ne don fuska Allah kamar ilimin alqur'ani kamar ilimin hadisi kamar ilimin fiqh kamar ilimin harshen larabci kamar ilimin aqida da tauhidi kamar ilimin tafsiri wannan ilimin ana yin shi ne kadai don Allah duk wanda ya nemi irin wannan ilimin da ake nema don Allah ya zama amma ya nema ne don ya samu dukiyar duniya ko ya samu karbuwa a duniya manzon Allah ya ce sam ba zai taɓa sansanar ƙanshin aljanna ba a ranar alkiyama saboda haka kun ji ya ku malamai ya ku ustazai da almajirai kun ji duk wanda ya sake ya nemi ilimin da ake neman lahira da shi don ya samu duniya ba zai ji ƙanshin aljanna ba balle ya shige ta a lokacin da za ka ga malamai suna gina manya-manyan gidaje suna hawa ɗirka-ɗirkan motoci wannan ya fusge ka akan cewa bari ka nemi ilimi domin ka tara irin wannan dukiyar kasancewa ka shigo wannan ma'anar fa saboda haka ba a neman ilimi don a tara duniya da shi wanda duk ke neman ilimin da za a tara duniya sai ya koma ilimin sana'o'i sai ka je ka koyi sana'ar ɗinki ko saka ko kafinta ko ka tafi ka yi digiri akan harka accounting ko business admin ko ka zama lauya ko injiniya ko ka zama pharmacist ko ka zama geographer ko dai wani ilimi wanda kowa ya san cewa ilimin duniya ne kuma ana neman shi don duniya ne ilimi ne na sana'a ana neman shi ne don ai sana'a amma duk wanda ya sake jama'a ya nemi ilimin da lahira ake nema da shi don ya nemi duniya fau fau fau ba zai shiga aljanna ba wannan hadisi sahihi ne kamar yadda kuka ji al-imamu ahmad da al-imamu abu dawuda da ibn maja ainihin suka ruwaito shi jama'a kun ji matsala ta farko kun ji yadda ta fara kuma kun ji yadda ta tike ta fara da gargadi kar ku sake ku yi cinikin ayoyin Allah da 'yan kuɗi kaɗan ta ƙare kuma da jan kunne akan duk wanda bai ji wannan gargadin ba ya je ya nemi ilimin da ake neman yarda Allah da shi da nufin ya sami yardar mutane ko ya samu karbuwa ko ya samu wani abu na duniya to wannan mutum ya yi asara domin ranar lahira ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba balle ya shige ta asaniya mas'ala ta biyu da ke ƙarƙashin wannan aya wa qad ikhtalafa al-ulama fi akhdh al-ujrati ala ta'lim al-qur'an wal ilmi li hadhihi al-aya wa ma kana fi ma'anaha to malamai sai suka tattauna dangane da hukuncin mutumin da zai karantar da alkur'ani ko ilimin hadisi ko fiqhu ko larabci ko tauhidi ko aqida ya nemi a bashi kuɗi malamai wannan ayar sai ta ja wannan yace kaza wancan yace kaza famana a zalika zuhuri wa ashabun ra'ayi al'imamu zuhuri da shi da su al'imamu abu hanifa da almajiran shi sai suka ce sam bai halatta a karantar da alkur'ani a karɓi wani abu ba waƙalu suka ce la ya juzu akhadhul ujrati ala ta'limil qur'an bai halatta karɓan wani lada saboda karantar da alkur'ani ba لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص saboda karantar da alkur'ani yana daga cikin wajibai waɗanda ake buƙatuwa zuwa ga duk wanda zai karantar ya karantar da niyyar neman kusanci da Allah da kuma tsarkake zuciyar shi don Allah ya karɓi wannan aiki na shi na haka fala yi ukhadu alaiha ujra bai halatta a karɓi lada game da karantar da alqur'ani ba kas salati was siyam kamar yadda yake bai halatta kai sallah a biya ka ba bai halatta kuma kai azumi a biya ka ba wa qad qala ta'ala a halin Allah ku cewa yi wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku cinikin ayoyina da kuɗi 'yan kaɗan bayan da malam kurtubi ya kawo waɗannan maganganu sai kuma ainihin ya kawo wani hadisi wanda yake asalin hadisin gaskiya hadisi ne maudu'i wanda shi kanshi kurtubi a can gaba zai zo ya bayyana ya ce وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم ما لمن دكي كرنت دعائنكم سوني مشرنتنكم aqalluhum rahmatan bil yatim suna da saukin tausayin ainihin maraya wa aghlabuhum alal miskin suna da tsanani ga talaka wannan hadisi al-imamu ibnu adiyin ya fitar da shi a cikin littafin shi al-kamil fi du'afa'ir rijal a mujalladi na biyar shafi na 1986 wannan hadisi ne na ƙarya wanda al-imamu tirmidhi shi da kanshi zai zo zai magana a kai shi ina fata an gane وروى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين haka aka sake ruwaito wani hadisi cewa abu huraira ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam me zaka ce ne game da malaman da ke karantar da yara ƙanana kana sai ce dirhamuhum haram da saubuhum suhutun rigar da suke kudin su haram ne rigar su kuma zalunci ce wa kalamuhum riya maganarsu da suke ruwa ce wannan hadisin ma ɗan uwan ɗayan ne abokin tafiyar ɗayan shi ma hadisin ƙarya ne imam al-qurtubi zai yi magana akan shi a gaba warawa ubadatu ibn samit qala علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها wani malami cikin sahabbai ya ce na samu wasu daga cikin waɗannan da ke kwana cikin masallaci sai na koya wa wani daga cikinsu karatun alkur'ani kuma na koya mishi ilimin rubutu da karatu sai ya ɗauki kibiya ko kwari haka ya bani na harbi sai na ce to ina ganin dai wannan ba dukiya ba ce kayan yaƙi ne wanda ike zan iya amfani da shi wajen tada addinin Allah amma sai na je na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce to idan kana farin cikin annan naɗe ka da wannan ainihin wato kwari da ka karɓa a jefa ka a wuta sai ka karɓa wannan hadisi sahihi ne mun gabatar da shi da waɗannan hadisai guda uku da makamantansu a ƙarƙashin wannan ayar waɗancan malamai suka ce bai halatta mutum ya karantar da wani abu na alkur'ani a bashi komai ba mun yi bayanin cewa hadisai biyun farko ba su inganta ba wannan hadisin kuma in ka koma ka saurari karatun baya mun tattauna dangane da haƙiƙanin ma'anar da ya kamata a bashi sai ya ce wa ajaza akhadha al-ujra على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء أما أنسى الإمام مالك ده إمام الشافعي ده إمام أحمد ده الإمام أبو ثور ده ما في يوانتم malamai suka ce ya halatta a karɓi kuɗi wajen karantar da alƙur'ani liƙaulihi alaihi salamu fi hadisi ibn abbasin hadisin ruqya saboda magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya faɗi a cikin hadisin nan na ruqya cewa inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah mafi dacewar abin da ya dace ku karɓi kuɗi akan shi shine littafin Allah wannan hadisin ma mun yi sharhi ainihin akan shi a baya akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi sai al-imam al-qurtubi daga ƙarshe sai ya raba gaddama shin yanzu ya halatta ko bai halatta ba tunda malamai sun yi saɓani wacce fatawar ya kamata mu ɗauka sai ya ce wa huwa nassun yarfa'ul khilaf wannan hadisi ƙarara ne wanda yake ɗauke duk wani saɓani ya halatta a karɓi kuɗi wajen karantar da alƙur'ani ko bai halatta ba to ga hadisi ya ce inna a haƙƙa ma a haftun alaihi ajran kitabullah littafin Allah shi ya fi komai cancantar ku karantar a baku kuɗi da haka mutumin da yake karantar da littafin Allah ake bashi kuɗi to yana cin halal ne halal mafi tsarki wadda ta fi kowace cancanta daga cikin halal saboda a cikin wani hadisin da sayyidina a Usman ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yake khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi daraja cikin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma yake karantar da shi to yana karantar da alqur'ani littafin da ya fi kowanne Allah ya mai da shi wanda ya fi kowa daraja to abin da ake bashi kuma manzon Allah ya ce shi ne halal mafi tsarki kaf a cikin duk wata halaliya to imam al-qurtubi sai ya ce kaga wannan hadisi ya ɗauke duk wani saɓani to yanzu waɗancan hadisai tare da cewa mun bayyana biyu daga ciki ba su tabbata ba amma ai ga ɗaya ya tabbata to da wannan aya sai a ce wannan hadisin da ya tabbata da wannan ayar ma'anoninsu ba suna magana karantarwa ba ne suna magana bayyana gaskiya ne da ɓoye gaskiya kada ya zama saboda sa ran za a baka abin duniya ka ainihin ɓoye gaskiya kada sa ran za ka samu abin duniya ya sa ka bayyana ƙarya don haka asalin abin da ayar take bayyanawa kenan wadda muke tafsiri ina fata an gane sai yake cewa fayan bari an yi awwala alaihi don haka wannan hadisin shi ya kamata a mai da shi madogara a wannan ainihin matsalar gashi nan sai ya fara tattauna matsala dangane da waɗannan hadisai da irin amsar da za a bai wa su waɗannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya bayan da al'imam al-qurtubi ya bai da waɗannan amsoshi sai kuma ya ce as-salisa matsala ta uku واختلف العلماء في حكم المصلي بأجرة ina hukuncin mutumin da za ku ɗauke shi ku naɗa shi limanci shi kuma sai ya zama a yanka mishi wani albashi wanda zai rinka karɓe sakamakon wannan karantarwa ko kuma wannan limanci da yake farawa ashhab an malikin annahu su'ila an salati khalfa man istu'jira fi ramadan yaqumu lin-nas kun san akwai wata al'ada idan watan azumi yayi sai kaga hatta wurin da ba a shafa'i da wutiri hatta wurin da ba a sallar tarawihi ko ashan sai kaga ana yi hatta wuraren da ake hira ko wuraren caca sai kaga sun juye sun zama wuraren sallolin azhar da la'asar da sallar asuba da sallar isha da magariba to malam yace ina hukuncin mutumin da aka ɗauko shi cikin watan azumi yayin mutane limancin sallar asham amma sai aka sa wani abu wanda ake bashi ko kuma sai aka sa wani abu wanda za a bashi faƙala da aka tambayi imamu malik sai ya ce arju allah ya kuna bihi ba'su ina fatan ya zama babu laifi wa huwa ashaddu karahatan lahu fil fariba amma sai imamu malik ya ce amma fa matukar matsanancin abin kyama ya tabbata idan sallar farilla ce idan har sallar farilla ce zai limancin azahar la'asar magariba isha asuba a biya shi kuɗi to imam malik yana matukar kyamar wannan abu amma in sallar nafila ce kamar da watan azumi to babu laifi maganar imam malik kenan وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور الإمام الشافعي بناش الماجران da mabiya mazhabin shi da al'imamu abu saurin wani babban limami ne shi ma wanda mazhabin shi da karatun shi bai gaza sauran mazhabi da karatun sauran malaman ba cewa ya la ba asa zalika babu laifi mutum a ɗauke shi limancin watan azumi a rinka biyan shi wani abu wala bis salati khalfahu kuma babu laifi a bi shi sallah wa qala al auza'i auza'i ko da ya tashi sai ya ce la salata lahu duk wanda ya karɓi albashi akan limancin shi ba shi da sallah to kaga in ka bi shi sallah kai kuma fa kai ma sallah ka ta tafi ke duk da wani lokacin ba lazimi ba ne akwai yanayin da zai zama liman ba shi da sallah kai kuma in ka bi shi sallah sallah ka ta yi saboda baka sani ba yanzu idan liman ya tusa a sallah sai ya ki ya yanke sallan ya ci gaba shi alwala shi ta karye sallah shi ta ɓaci ku kuma da baku sani ba fa sallar ku tayi shine yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alayhi annabi yace wasu limamai za su rinka muku limanci idan waɗannan limamai suka dace da abin da yake daidai sallar su tayi kuma ku mata ku tayi idan ku suka sanya son zuciya to sallar ku tayi su kuwa sallar su ta ɓaci kuma Allah zai kama su da zunubin son zuciyar da suka sa وقال الأوزاعي شيكو الإمام عبد الرحمن الأوزاعي cewa لا صلاة له wanda duk ya karɓi kuɗi in ya limanci to ba shi da sallah bakar yahu abu hanifa wa ashabuhu ala ma taqaddam abu hanifa da shi da almajiran shi da mabiyan shi su kuma suka kyamaci haka idan ga malaman salaf daga cikin kudama irin su malik da abu hanifa da shafi aka ce sun karhanta kaza to ba fa karhanci ne irin na malamai na mutaakhirina ba ma'ana da za ka buɗe muwatta ta imam malik kaga imam malik ya ce inni akrahu haza to ba matsayin wannan akrahu da yadda mai iziya zai faɗe ta ko kuma mai ishmawi ba malaman salaf idan suka ce akrahu haza ga mafi yawancin lokaci suna nufin wannan abin haramun ne saboda wannan shine uslubin alkur'ani wanda suka ladabtu da shi dubi alkur'ani da ya lissafo shirka shan giya zina sata cin dukiyar maraya ta'addanci sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha matsayin laifin nan gaba ɗaya a wurin ubangijinka makaruhi ne yanzu shirka makaruhi ce kisan kai da zina da shan giya makaruhi ne amma kaga qur'ani sai ce makaruhi ne ake nufi karhanci irin na al'adar larabawa abin kyama ne mugun abu ne amma a hukunce yana nufin haramu wannan bahasi ne wanda yake kana buƙatar ka samu wani ƙaramin littafi da malam muhammad nasir din albani ya rubuta ya sanya mishi a ainihin wato tahziru sajid min ittikhad al-qubur masajid saboda haka anan da aka ce imamu abu hanifa da almajiran shi sun karhanta ma'ana in ka fassara da cewa sun haramta babu laifi alama taqaddama yace kamar yadda bayanin ya gabata ma'ana kamar yadda a wurin sallah suka ce a wurin karantar da qur'ani suka ce bai halatta a karɓi kuɗi ba haka da aka zo limanci suka ce bai halatta a karɓi kuɗi ba qala ibn abdul barri babban malamin duniya al-imamu ibn abdul barri allahu akbar wani babban malami ne ya tsiro cikin malikiya a ƙasar al-maghrib al-aqsa babban malami ne shekara dubu ɗaya da ta gabata a tsakiyar malikiya masu takalidanci da riko da mazhabin malikiya shi kuma sai zama malamin hadisi ne yewa muwatta sharhi sharhin da har yau ba a yi wa muwatta wani sharhi wanda ya kusanci nashi ba sharhohi guda biyu sharhin farko ya sanya wa littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yace sharar fage game da ma'anonin littafin muwatta da kuma bayani akan isnadodin littafin littafin a shekarun baya ana buga shi mujalladi 28 sarki hassan na maroko baban sarki muhammad wannan shine ainihin yasa ake buga shi ake rabar da shi kyauta saboda ibnu abdulbarri mutumin kasar maghrib ne a ɓangaren da ya fada kenan a karkasuwar duniya ta yanzu ma'ana ɗan ƙasar maroko ne ibnu abdulbar na fata an gani sannan ibnu abdulbar ya zo yi wa muwatta wani sharhi ya sanya ma sharhin al-istizkar ya rinka gwada mazhabin imamu malik da sauran mazhabobi na fuqaha'ul amsar kamar su al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da su auza'i da makamantansu har yau muwatta ba ta samu sharhohi ire-iren waɗannan ba na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to ibnu abdul barr da yazo sai ya ce wa hadhihi al mas'ala mu'allaqatun min allati qablaha kaga wannan mas'alar to tana da alaƙa da wadda take kafinta wace matsala ce take kafin wannan ita ce matsalar ya halatta a karanta alkur'ani a karantar da shi a karɓi kuɗi to matsalar ɗaya ce a cikin fiƙin jama'a akwai ire-iren waɗannan matsaloli idan ka ba da fatawa da waccan to sai ka ji an ce to ka faɗi kaza kenan misali a lokacin da za ka ce wane kafiri ne in ya mutu ba za a yi mishi sallah ba to kuma haka kana cewa in ya mutu musulmi ba zai ci gadon shi ba haka kana cewa in ya mutu ba za a rufe shi makabartan musulmi ba shi yasa akwai matsaloli waɗanda suna da alaƙa da junansu ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan jama'a idan har ka ce ba za a karɓi kuɗi wajen karantar da ƙur'ani ba to kana cewa kenan bai halatta a karɓi kuɗi wajen limanci ba idan ka ce ya halatta a karɓi kuɗi a karantar da ƙur'ani to kenan kana cewa ya halatta a karɓi kuɗi don a yi limanci fatawar da mu muka amintu da ita ita ce ya halatta a karɓi kuɗi wajen karantar da alƙur'ani kamar yadda ya halatta a karɓi kuɗi wajen yin limanci amma waɗannan kuɗi da za a karɓa sai da wanda ya zama yana da buƙatuwa a kai in ya zan ya wadatu sannan abin nan da ake neman ya karantar ya san cewa Allah ya sanar da shi wajibi ne ya karantar da wannan abu ba tare da ya karbi kuɗi ba shi yasa sai ku ga karatuttuka ire-iren waɗannan da muke muku tafsirin alkur'ani karatun hadisin sahihu muslim karatun hadisin sunanin nasa'i karantar da kitabul kaba'ir karantar da littafin fiqh sira da sauran duk wa'azozi da muke yi ba za mu karɓi kuɗi akan haka ba saboda ni da zan karantar na wadatu kuma na san cewa abin da zan karantar ɗin Allah ya taimake ni zan iya karantarwa to amma malamai da za mu ɗiba waɗanda za mu zuba su a aji su karantar da 'ya'yan musulmi karatun alkur'ani da malamai da za mu ɗiba su karantar da 'ya'yan musulmi littattafan hadisi da fiƙihu su kuma ba su wadatu ba idan muka tare su daga tafiya su je su yi aiki a makarantun gwamnati da gwamnati ta ɗauke su da kuma makarantu na wasu ƙungiyoyi da makamantansu da suke aiki muka ce musu su je su karantar amma fa ba za mu biya su kuɗi ba kuna jin za su yi haka da wannan ne sai malamai suka ce ko da babu wata hujja wannan kadai in ya zama uzuri to za a iya karɓe balle kuma ka ji hadisin da muka karanto wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin me yake cewa inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah mafi cancantar abin da za ku karantar a biya ku shine littafin Allah saboda haka zaka samu a wasu ƙasashe jama'a malaman da suka fi kowa samun kwanciyar hankali da ni'ima su ne malaman karantar da alkur'ani yayin da ya zama a ƙasashe irin namu almajirai ne ke yawo gida-gida suna cewa ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwadago wannan ƙanzo da dagwadago za su je ne su ci da su da malamansu su sai zama an wulakantar da su an wulakantar da alqur'ani sakamakon wannan da za ka haifi ɗanka ya zama ɗan shekara bakwai ka ce mishi za ka kai shi makaranta allo ne sai ka ga yana ta kuka haka ne ko ba haka ba amma an ka ce za ka je ka kai shi makarantar boko ne sai ga yana ta murna a dan kuma saboda an wulakantar da makarantar alkur'ani saboda riko da waccan fatawa ta cewa dan menene malam zai karantar a biya shi amma in ba ku manta ba a karatun baya na ce asalin maganar biya din ya kamata a fahimce ta ba za ka iya karantar da malamin da zai karantar ba za ka iya biyan malamin da zai karantar da kai alkur'ani ba domin aka ce biya to sai dai fa ka ɗauki abin da ya kai daraja alkur'ani ka bashi kana jin akwai abin da zaka iya bashi wanda zai zama daraja alqur'ani ce sa iyaye ku daina ganin kyashin abin da za ku bai wa malaman ƴaƴanku da ke karantar da alqur'ani yana daga cikin ana ainihin jajibarin arafa gobe ce ranar arafa jibi ce ranar sallah malaman boko hukumomin da suka ɗauke su aiki sun raba musu buhunhunan shinkafa an siyo shanu da sauransu ana ta yankawa ko da aƙalla shay'in za ka ce bashi ake basu amma dai sun samu bashin da za su je su yi hidimar sallah malamin ƙur'ani inda za ka je ka same shi za ka same shi a yau yana cikin takaici da tashin hankali malamin alƙur'ani a yau da za ka same shi ya tafi cin bashi wurin wani ba zai ba shi ba saboda zai ce in ya ba shi ta ya zai biya shi haka ne ko ba haka ba haka ne shi yasa a yayin da hukumominmu suka wulakantar da makarantun karatun alkur'ani masu kuɗinmu suka yi haka to wajibi ne iyaye ku tayan ma wannan harka a cikin kanara ga ta nan a ofis kanara ce ta makarantar nan jama'a bare da muka je aikin hajji sai da muka yi full coverage na makarantar malam asaf mai littafin saba'una hadisa din nan malami ne wanda ya karanta ainihin arabic education ma'ana bi yake da shi digiri yake da shi akan education na harkar larabci da da'awa yana karantarwa a makarantar gwamnati da lokaci sai ya ritaya Allah ya azurta shi da dukiya Allahu akbar ko ka taɓa ganin malamin sakandare da ya ritaya a nan ya zama mai kuɗi daga baya? To Asaf zai multimillionaire ne. Irin motar da gwamnan Makka zai hau irin ta zai hau. Irin gidan da ainihin gwamna ko shugaban ƙasa ko irin abincin da zai ci irin shi zai ci. Sai ya zo kan share a Mansur inda Hausawa suka fi ko ina yawa a Makka. sai ya samu wani gida duka duka gidan bai kai ɗaya bisa uku na makarantar nan ba fa gidan sama ne hawa ɗaya kuma kuma tsohon gida ne irin gidajen ba na makka sai ya juya shi sai ya mai da shi ainihin madaris usman ibn affan li tahfiz quran makarantun usman dan affan domin haddatar da karantar da 'ya'yan musulmi alqur'ani sai ya kafa kungiya ta da'awa da ayyukan alkhairi ita kuma sai sanya mata suna ainihin al'inaya waɗannan ayyukan alkhairi da wannan malami yake yi sai ya zama masu kuɗi da hukumomi suna tare da shi ɗari bisa ɗari amma ba suna tare da shi a matsayin shi yaran su bane suna tare da shi ne a matsayin yana taimakon su yana nuna musu abin da ya dace su yi don gobe lahira saboda haka asaf sai je kwankwasa maka kofa sai ka fito sai ce ka zo ga wani masallaci za a gina a unguwa kaza na ba da sunan ka cewa kai za ka gina saboda haka ga takaddun ginin masallacin ga bayani ga bayani ga bayani ga naka kofin na zo da shi shiga ka fito da kuɗi in ka ce a'a sai ce a'a in taimake ka kana zaune a gidanka in zo maka tallan aljanna ka ce in fita shiga ka fito da su ina jiran ka zai faɗa maka haka dan kana da kana da yakinin in ka bashi kuɗin ba zai ci ba ka san ya fi ƙarfin su bara motoci uku aka kawo manya-manyan motoci manya-manya ba jeep ba motoci irin waɗannan na kamfanoni da suke ɗaukar kaya waɗanda suke da firij a cikinsu saboda tun daga makka yake turawa har madina ana zuwa duk alhamis da litinin ana raba dabino a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da shayi da gahawa ga waɗanda suke azumin litinin da alhamis ya jama'a wannan malami tarbiyyar 'ya'yan musulmi yake da zan zo in sanya maka ɗaya daga cikin waɗannan kasusuwa waɗanda na tattaro rahoton ne ina so in na naza insha Allahu ta'ala zan buga wannan rahoton nan nashi da hotunan a jaridun Najeriya insha Allahu ta'ala ba za ka yi mamaki yadda za ka ga yara 'yan shekara goma sha ɗaya da yara 'yan shekara sha biyu sai ka ji ya ɗora miƙe ya ce ahfazu kitaballahi kamilan walillahi alhamd shekara ta goma sha ɗaya alhamdulillah na haddace alkur'ani wani yaro da platani ne asalin kakashi take gaya mai ko mutanen haɗeja ne amma bai taɓa sanin haɗejan ba domin iyayen shi ma ba su taɓa sanin haɗeja ɗin ba ita dai kakacce suka taho daga haɗeja amma uwar da uban sun rasu bayan an yi wannan hafla sai ya makale mini yake cewa zai bi ni Najeriya da Allah in kai shi ya ga garin su Hadeja sai nace to ka bari sai ran da kai wa kakakka magana yaro ne karami fari dan shekara 11 ya haddace alqur'ani asaf dan shi kwaya daya a duniya balle ka ce ƴaƴan shi wannan ita ce maganar da babban malami mai risala yake cewa وأولى ما أولي به أه؟ الناصح ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين mafi cancanta da dacewar abinda malamai masu nasiha suka ba da muhimmanci da malaman tarbiyya shine saka alheri da tarbiyya a zukatan 'ya'yan muminai ko kun fahimta jama'a wannan ba karamin alheri ba ne amma wannan ba zai taɓa yiwa malami kadai ba saboda haka ya ku musulmi kar ku dogara da cewa mun buɗe makaranta a nan ta tahfizul qur'an za mu haddatar da 'ya'yanku za mu tarbiyyar su kar ku sake ku yadda da jita-jita cewa kuɗi ake aiko mana daga ƙasar waje ta bahaushe ce haramun ba'idan ba mu taɓa samun ko taro ko sisi daga ainihin ƙasar waje ba kuma kai ka kaddara daga ƙasar waje ake aiko da kuɗi kuma cikin gida ba kwa neman aljanna ‘ya'yan ƙasar waje ake karantarwa ko ‘ya'yanku idan ka shiga makarantar asaf akwai inda za ka ga firiji ne gashi nan ɗaki ne guda amma shi ɗakin firiji ne irin waɗannan motocin sai ka ji wani ya ciko su da yanka ko raguna daga ta'if guda ɗari sai ce a tafi a kai madarisu usman naka ce wa direba ya aiko ka sai ce wallahi bai sani direba ne za a je irin yan kabo kabo ga su kai eh kaga wannan mota eh da wannan kayan da wannan takardar tafi ga adireshi tafi ka je ka kai wuri kaza shi ma bai san wanda ya aiko shi ba nawa za a baka kaza sai a bashi kawai shi kenan in yaje ka miƙa musu da kiɗin da kaza shi kenan inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura jama'a mun fahimci wannan idan kun gane wannan jama'a ba za ku fahimci dalilin matsalar mu kenan a Najeriya ba masu kuɗin Saudi Arabia sun fi masu kuɗin mu ne kuɗi a su fi su ba gwamnatin saudi arabia ta fi gwamnatin mu kuɗi ne a yan siyasar saudi arabia sun fi namu ne kuɗi a amma tarbiyya ce saboda haka jama'a gaskiya na daga cikin tarbiyyar da muke neman mu kafa wa mutane a zuciya a wannan makarantar shine kowa ya saba yin sadaka saboda Allah kowa ya saba yin alheri saboda Allah yanzu sallah ce za a yi nan in ka je makaranta a sa haka za ka gani ranar sallah raguna ake dafawa ana gasawa ana zuwa ana kaiwa talakawa kuma suwa suke aikin a makaranta a sa wani abin mamaki babu ma'aikaci ko kwaya ɗaya daga malaman sai ɗaliban duk abincin da za a dafa da duk inda za a raba shi ɗaliban makarantar ne suke yi duk wani aiki da za a yi ɗaliban ne suke yi saboda an tarbiyyance su akan haka kuma za ka yi mamaki na ce maka kashi casa'in bisa ɗari na ɗaliban baƙaƙen fata ne kashi hamsin daga cikinsu hausawa ne 'yan najeriya me yasa ba za mu zo mu samar da yanayi irin wannan ba yaushe ba ku zauna kuna jiran wai in sai saudiya ce ta yi sannan za ku saboda haka aikin alheri ya yi karanci a ƙasashen mu yadda yan an ga ana ayyuka irin waɗannan wasu a ce daga saudiya ake yi ma'ana a najeriya ba za a iya yin wannan ba ma'ana mun lalace jama'a 'yan saudiya ne suke son ƙur'ani 'yan saudiya ne suke son shiga aljanna to wallahi ku zage jama'a neman gafara ubangiji gaggawa ake kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardu samawati wal ard uiddat lil muttaqin aljanna ce akai tattalinta ga masu tsoron Allah to ku yi gaggawa وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى yau jagobarin arafa ka je ka samu filin arafa a yanzu sai gobe fa za a hau arafar amma a yanzu ka je ka samu wasu sun shaƙe filin arafa da motoci waɗanda akwai wuraren dafa abinci a cikin motocin sun shaƙe motoci da ruwa ba fiye wata ba ba za ka ga fiye wata ba har ka bar saudiya suwan wata sun shaƙe manya-manyan motoci tebur za ka ganta filin arafa daji ne fako ne motar ita da kanta take ɗauke da janareton da za a kunna firij ɗin mai sanyi take ɗauke da na'urorin dafa abinci za ga suna dafawa alhazai sun zo wucewa ana ta miƙo musu mutum zuciyar shi ta mutu saboda ya girma cikin al'umma marowata al'ummar da ba a kwaɗaitar da su yi saboda Allah ba sai ɗauka cewa ka zo saudiya ka ga yadda ake ba da sadaka yasa ba kwa ba da sadaka a ƙasar me yasa ba za ku gina makarantun alkur'ani ba me yasa ba za ku yi malamai masallatai saboda Allah ba sai in kuna da manufofi na siyasa to me yasa ku ba za a ci gaba da ganin almajirai suna yawo da yagaggen wandon gwanjo ba kun san cewa lokacin muna makaranta allo almajiri baya sanya shat a da almajiri baya sanya shat almajiri baya sanya jeans a da balle almajiri ya sanya hula hana sallah ko almajiri ya sanya hula kaboyi amma yanzu in kaga jeren giya almajirai guda talatin sai ka gan su duk da shat me yasa saboda suna sa duk abin da ya samu ne kawai saboda in sun ce ba za su sa shat ba waye zai ba su doguwar riga waɗannan su ake sa rai a cikin su nan gaba a samu shugaban alƙalai a Najeriya a cikin su za a fitar da masu wa'azi a cikin za a fitar da limaman juma'a a cikin za a fitar da waɗanda za su ɗaura aure yo yaya za a yi addinin mai daraja a abuja aka je taro ne na addinin musulunci jama'a ana cikin taron nan a nikon ne sai kuma ga wani ɗakin taro da ake gabatar da wani taro malamai ne daga ciki na kaduna nan ɗaya daga cikinsu ma ɗalibin darul hadisi sai suka shiga ɗakin taron nan magana sai ta magana cikin maganganun nan sai har aka kawo magana almajiranci wannan malami daga taron musulunci ne tafi waɗancan taro nasu sai kawo magana almajiranci aka yi suka da duk abin da za a yi a ƙarƙashin almajiranci musulunci ya kawo shi ƙarshe sai ya ɗaga hannu ya jawabi ya ce musulunci ba shi da alaƙa da almajiranci ko kaɗan almajiranci al'ada ce kawai ta ƙasa hausa al'ada ce ta ƙasa hausa haka abin yake don haka ko a najeriya ta arewa ba ko ina ne ake almajiranci ba sai wani inyamuri ba musulmi ba ne darakta ne a ɗaya daga cikin ministries ko parastatals ta abuja sai ce kana nufin cewa yanzu 'ya'yanku da suke yawo da wannan koko ba addini ba ne ce ba addini ba ne ce a ba zan yadda ya ce domin mu abin da aka gaya mana shine a arewacin najeriya da an haifi yaro ya girma sai a kawo koko a bashi kaga ma ba su iya tantance almajirai da waɗanda ba almajirai ba kawai duk wanda aka haifa yana da koko sai ce a ai addinin musulunci bai goyon bayan haka kun san cewa inyamurin nan a matsayin shi na darakta a ran nan ya karɓi addinin musulunci ya ce tuntuni ya tattara ina shi ina shi zai shiga addinin musulunci amma sai ya dubi 'ya'yan shi kyawawa ya ga to yanzu waɗannan kwanan nan za su shiga suna ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago dago ya ce kai sai ce God forbid Allah ya kiyaye daga ran da ya ji cewa wannan barar ba addini ba ce to jama'a me yasa ba za a killace almajiran nan a ba su abinci ba me yasa ba za a yi haka ba jama'a sai da haka wannan uslubin da kuka ga mun ɗauko na za mu karantar da yara alkur'ani yaro yana zaune a gidansu ko kuma yaro ya zo ya zauna a nan a matsayin boarding muna da hostel ka zo ka kawo ɗanka shekara biyar zai sauke alkur'ani zai haddace shi matuƙar ya kai shekara ainihin sha bakwai sha biyar sha takwas ashirin talatin makamantan haka ka biya mishi kuɗin makaranta ya ci ya sha ya kammala sakandare ta alkur'ani mai girma ya iya ƙur'ani ya iya tafsirin alkur'ani ya zama mana labudda domin in har ana son alkur'anin a haddace shi a bisa yadda ya dace dole a yi haka ba haka ba za a koma a ita wannan ko ɗan ƙanzo ko ɗan da gwadon shi kaga kenan yanzu idan muka ce za mu ɗauki irin wancan fatawar da za mu karɓi kuɗi ba gidajen da muke zuba waɗannan ɗaliban haya muka kama abincin da za mu ci da su sayowa muke yi ma'aikatan da ke dafa abincin biyan su ake yi masu yi musu gyare-gyare da waɗanda suke kula da su biyan su ake yi idan yanzu aka ce ba za a karɓi kuɗi wajen karantar da su ba da wajen ciyar da su waye zai ciyar da su gudu zai ciyar da su ba zai ciyar da su ko kun fahimta zama so da haka wajibi ne musulmi su natsu wallahi su rinka duban abu da mahanga ta hikima su rinka duban abu da ilimi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan mas'alar kun ji ta jama'a الرابعة مسألة تهدو روى الدارمي الإمام الدارمي أبو محمد يا رويت في مسنده أتكلم التافي شميسونا المسند يتي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمر بن القميت قال حدثنا علي بن وهب الحمداني قال أخبرنا الضحاك بن موسى قال مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة سركي سليمان بن عبد الملك يا ينزو مدينة ينا كم هنيا زي تفي أيكن هجك وأمراء مكة فأقام بها أياما سيزون مدينة وانقوانك فقال في هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرين أن مدينة أقوى وان دي تأذكر وان دي بتكين صحابي معنى أقوى تابعي أجرين أقوى دي تأذى ماذا صحابي قالوا له سيسكتي دشي أبو حازم ya akwai wani malami mai suna abu hazim abu hazim din alkunya shi ce sunan shi salamatu dan dinar babban malami ne mai wa'azi a madina wanda ya rasu hijira na da shekara 133 karanta littafin siru alamin nubala mujallabi na shida shafi na casa'in da shida za ka ga gamsashen tarihin shi farsala ilaihi sai ya aika wannan malamin ina son ku gane al-imam al-qurtubi anan yana son ya kawo mana tarihin yadda malaman salaf suke ne tare da cewa za mu zo mu tattauna dangane da ainihin isnadin wannan riwayar kamar yadda za mu zo mu tattauna da kuma abin da ke cikin ainihin kissar imam al-qurtubi yana son ya nuna mana yaya malamai suke a zamanin da waɗanda suke yi saboda Allah in an gabatar musu da duniya ya suke karɓanta فلما دخل عليه قال له يا أبا حازم jama'a kuna fahimtar wannan magana wato kama a ce shugaban ƙasa ne ya taso daga Habuja zai tafi aikin hajji amma zai bi ta ainihin filin jirgin saman kano ne da ya biyo sai ya sauka a kano kwanaki kafin ya tashi sai ce cikin garin nan akwai malamai iri kaza sai aka ce e da aka kira wannan malami ya zo sai ya ce mishi haba ala gafata malam ma hazal jafa wani irin wulaƙanci ne wannan kai mun kala abu hazin sai abu hazin ya ce ya amiral mu'minina ya ce ran sarkin muminai ya dade wa ayyu jafa'in ra'aita minni wannan wulaƙanci ka gana yi maka قال سيتي أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني دكا من أينهم واتو تفاقم متانا مدينة سنزو غرين أما كي بكزو غرين با كوا يازو يا غيشيني كي كأيني بكزو با kaga wannan ai wulaƙanci ne abin da yake fassarawa kenan qala ya amiral mu'minina sai ce ran sarki ya dade wa iduka billahi an taqula ma lam yakun ina neman Allah ya tsare ka daga faɗin abin da ba haka yake ba ni ban nufi wulaƙanta ka ba saboda haka cewa da kai na yi maka wulaƙanci Allah ya tsare ka daga sake faɗin irin wannan magana ma arabta ni qabla hadha yau baka taɓa sani na ba kafin yau wala ana ra'aituk ni kuma ban taɓa ganin ka ba qala sai mai riwaya ya ce faltafata ila muhammad bin shihab bin zuhri sai shi wannan sarki sai ya waiwaya wurin babban malamin nan mai suna muhammad ibn shihab az-zuhri fa qala sai ya ce asaba sheikh wa akhbat malam yayi gaskiya ni kuma na kuskure ban san shi ba bai san ni ba ban taba ganin shi ba bai taba gani na ba to in bai zo gaishe ni ba ai kun ga ba wani ba wata magana me yawa yana can yana karatun shi me yawa yana can yana ibada shi me yawa ma bai san labarin shugaban kasa zai shigo garin ba ashe dan me ba a zarge shi akan ya wulakanta shugaban kasa bai zo gaisuwa ba qala sulaiman sai wannan babban sarki ne suna sulaiman yace ya aba hazim ala gafarta malam malana nakrahu al-maut yasa muke kyaman mutuwa ne mu mutane kala sai ya ce li'annakum akhartumul akhira haka ne ai akhrabtumul akhira wa ammartumud dunya abin da yasa kuke kyamar mutuwa saboda kun rusa lahira kuma kun gina duniya ko rayata mutum ne ya yi katon gida ya samu mace ya saka ya samu komai ya haɗa jama'a amma gaba ɗaya addini bai dame shi ba ibada bata dame shi ba bai san komai game da lahira ba tsakani da Allah zai kyamaci mutuwa ko ba zai kyama ba ka kaddara ɗan cirani ne ya baro ƙauyensu ya zo shekara biyar gidan shi ya rushe gonar shi ta yi ciyawa an manta da shi sai aka tashi ana komawa wata shekara zai so ya koma kaga zai kyamaci komawa tambaya ce sarkin yayi ana gafata malam me yasa muke kyaman mutuwa ne domin kyaman mutuwa alama ce ta rashin gaskiya alama ce ta yahudawa qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum jama'a mun fahimta dan haka fakarihtum an tantaqilu min al-umran ila al-kharab don haka kullum kuke kyamar ku tashi daga gyararren wuri zuwa wurin da yake rusashe ne lahirar ku ta rushe duniya ta gyaru don girman Allah ka dubi wannan irin karatu ka duba irin yadda mutane ke gyara wurin zama a yanzu to kuma ka duba yadda yake tare da haka ba sa gyaran lahira idan da Allah madaukakin sarki ya sa kana ƙoƙarin gyaran lahirarka idan ka gyara duniyarka babu laifi saboda ƙur'ani cewa yake wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya Allahu akbar a cikin abin da Allah ya baka a nan duniya to kai ƙoƙarin neman lahira sai ce amma ka manta kana da ainihin rabo a nan duniya saboda haka jama'a a musulunci ba cewa ake kakka gyara duniya ba ba cewa ake yi ka sha wahala a duniya ba a'a cewa ake kar ka shagaltu da duniya kar kuma ka manta da lahira amma kaga duk mutumin da ya raya duniya ya manta da lahira to dole zai kyamaci mutuwa Allahu akbar kala sai ce asabta ya aba hazin algafata malam ka dace karatunka yayi daidai fa kaifa alqudumu gadan ala Allah ta'ala yaya za mu isa ga Allah gobe lahira qala sai ce amma almuhsin fa kal ghaib yaqdumu ala ahli mutumin kirki in ya tashi isa lahira wurin Allah to kamar mutumin da ya tafiya ne murna ike ɗauki yake ya dawo wurin iyalan shi to haka mutumin kirki yake game da lahira wa ammal musi wanda ya nuna na kuwa fakal abiq kamar bawa ne da ya gudu daga mai gidan shi ko kuma kamar wanda ya gudu daga hannun yan sanda ne da suka kama shi ya qadamu ala maulahu me kake tunani in ya dawo wurin mai gidan shi wannan bawa wancan da ya gudu daga wurin 'yan sanda me kake tunani in suka kamo shi fabaka Sulaiman sai sarki Sulaiman ya fashe da kuka wa qala sai yace laita shi'ri na shiga uku na kaɗe kai kyona malana inda Allah to yanzu ne za mu samu a wurin Allah kenan qala sai yace i'rid amalaka ala kitabillah ka gwada aikinka da littafin Allah kun tuna karatun littafin dan hudu da yake cewa duk abin da za ka aikata ka gwada da masu aiki da littafin Allah to nan sai ya ce gwada aikinka da littafin Allah kala sai ya ce wa ayyu makanin ajidu wannan wuri ne a ƙur'ani zan samu inda ya dace in gwada ayyukana in gwada kaina da littafin Allah kala sai ya ce innal abrara lafi na'im mutanen kirki suna cikin na'ima wa innal fujjara la fi jahim mutanen banza kuma fajirai suna ainihin cikin wutar jahannama yake to ka gwada kanka haka ne kowa ya tsaya yanzu ya gwada kanshi ka duba kana daga cikin mutanen kirki ko kana daga cikin mutanen banza saboda haka kai ka san matsayinka to duk wanda yake mutumin kirki ne ya san cewa lafi na'im yana cikin ni'ima aljanna wanda duk ya san cewa fadiri ne shi azzalimi ne shi kuma lafi jahim kala sulaiman sai sarki sulaiman ya ce to fa aina rahmatullahi ya aba hazim algafarta malam to ina rahama Allah kenan in ya zama mu gwada kanmu in ka gano laifinka ka shiga uku in ka gano baka da laifi to ka haye to ina rahama kuma قال أبو حازم في أبو حازم يتي رحمة الله قريب من المحسنين رحمة الله تنا دب دمتانا كركي قال له سليمان يا أبا حازم فركي سليمان يتي أنا قافت مالا أي عباد الله أكرم cikin bayan Allah waye fi girma kala sai ya ce ulul muru'a masu mutunci wal muha da hankali su ne suka fi girma a wurin Allah قال له سليمان سي سليمان يتي فأي الأعمال أفضل أتكن أيك وأن أيكي في فللا qala abu hazim abu hazim yace aba'ul fara'id aikata farillai an fahimta ma'ajtinabul maharim tare da nisantar abubuwan da suke haramu wa'azi yayi wa'azi jama'a ku dubi maganar shi da yake cewa rahma Allah tana kusa da mutanen kirki yake to cikin bayan Allah waye fi girma sai ce masu mutunci duba gani kana da mutunci kana da mutunci me mutunci kana da matsayi kana da girma kana da daraja a wurin Allah to menene ma'aunin gane daraja da mutunci a wurin Allah shine yaya kake in an ce maka Allah ya ce yaya kake jin kankan an kira sallah yaya kake jin kankan ana karatun alkur'ani yaya kake jin kankan ana ambaton Allah idan aka ce maka fiyayyen halitta ya ce yaya kake jin kanka wannan shine ma'auni na farko sannan nuha hankali ka tsaya ka yi wa kanka tunani da kanka yanzu shekara ka nawa irin ka guda nawa ne a makabarta a asibiti guda nawa ne guda nawa ne sa'o'inka a shekaru amma ba su da lafiya irin taka sa'o'inka guda nawa ne a yau suka samu taɓuwar hankali yanzu wannan hankalin da lafiya da wadata da allah maɗaukakin sarki ya baka laifin yai maka kenan da zaka saba mushi mutanen da suka fi kowaɗanne ɗaukaka a wurin Allah su ne waɗanda suke da mutunci da hankali wannan hankalin jama'a shi ne ta yake bambance dabba da mutum ya kata ke ba abin da ka fi jaki ya fi ka abubuwa da yawa ka gani na farko ya fi ka ƙarfi ya fi ka girman azzakari idan kana alfahari da mazakunta ne kana ganin kai namiji ne idan cin abinci ne ya fi ka in iya ɗaukan kaya ne ya fi ka in jimirin tafiya ne ya fi ka to me ka fi shi hankali sakamakon wannan hankalin sai ya sa kai kana iya ganin halittar shi da muni shi ko da kanshi baya ganin halittar kanshi da muni balle ga munin wani ku kiyaye wannan wannan hankalin jama'a shine manaqut taklif shine dalilin da yasa Allah ya shar'anta maka ya kafa maka ya farlanta maka doka kowa ya tsaya ya tunani jama'a shekara ka nawa a duniya idan ka je makabarta za ga tsohon kabari ba ga sabon kabari idan ka je makabarta in kai saurayi ne za ka ga mai shekaru irin naka abin da nake cewa ka kaddara cewa kai ne a cikin kabarin nan yau wani sai ce ya shiga uku me yasa ka shiga uku bai shirya ba waye hana ka shiryawa jama'a mun fahimta yau akwai mutanen da sai allah lashe su suke sallah yau akwai mutanen da azumi ya zo in ba ya samu kanshi a cikin wani tsurkuki ba ba zai azumi ba akwai matar da tana gidan miji ba abin da ya shafe ta da tsoron Allah sai ta bi mijinta ya dawo ba abin da ya shafe ta da tarbiyyar 'ya'yanta ba abin da ya shafe ta da kula da ibada to kaji abin da babban malami abu hazin malamin mutanen madina ne cewa ike mutumin da ya fi girma a wurin allah shine wanda yake da mutunci da hankali sannan wani aiki ya fi aikata farillai wajen tauhidi wajen ibada wajen mu'amala menene allah ya farlanta maka sallah azumi zakka haji kula da haƙoƙin 'ya'yanka da matanka kula da haƙoƙin makwabta kula da haƙoƙin dangi baiwa iyaye matsayinsu da Allah ya ce ka ba su waɗannan suna daga cikin idar da farillai sannan nisantar munanan ayyuka da suka shafi kafirci shirka bid'a fasikanci da zalunci kala suleiman sai suleiman ya ce ayyud du'a'i asma cikin addu'o'i wacce addu'a Allah ya fi saurare qala sai ya ce du'a'ul muhsan ilaihi lil muhsin Allahu akbar addu'ar wanda ke kyautata mishi ya fi saurare shi wanda ake kyautatawa shi Allah yake neman ka kyautata mishi in ka kyautata mishi ka zama al-muhsin shi kuma ya zama al-muhsan don haka addu'ar wanda ya fi kyautata wa Allah to yanzu kenan menene ihsani ihsani shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ihsani shine ka bauta wa Allah kamar gashi yana ganin ka don ce maka ake in baka ganin shi shi yana ganin ka to addu'ar mutumin da yake yin ibada tsakanin shi da Allah wanda yake ikhlasi baya yin riya baya shirka baya sum'a addu'ar shi ce Allah madaukakin sarki yafi amsawa fa qala sai ce ayyu sadaqati afdal a cikin sadaka wacce tafi falala قال سيتي للسائل البائس mai roƙon da ya shiga cikin ƙasƙanci da wahala wanda ta gama ƙure mishi shine Allah ya ce amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah wanda ya shiga halin ƙasƙanci da talauci da maskana in ya zo addu'a kuma ya takwarkwashe ya marairaice ya yi sharkar a gaban Allah maɗaukakin sarki shi Allah maɗaukakin sarki ya fi amsawa faƙala sai sarki suleiman ya ce ayyu sadaqati afdal a cikin sadaka wacce ta fi falala an fahimta ƙala sai ce lissa'ilil ba'is ka ba da sadaka ga wanda ainihin wato ya zo yana roƙonka yana cikin matuƙar buƙata da talauci jama'a kun ji idan sadaka za ka bayar ka bayar ga wanda yake asa'in ya buɗe baki ya roƙa ya karya alfarmashi ya roƙa sannan sai ka same shi cikin talauci da maskana da ƙasƙanci ita ce sadakar da ta fi kowace shi yasa ya ku masu kuɗi ya ku attajirai ya ku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tofa wa arziki wallahi al'azim wani ba shi da abincin da zai ci a sallah ba yana maganar nama ba ne bai fara tunanin rago ba in ya ji kukan rago ma gaban shi faɗuwa iki ya san cewa kuskure ne ya kawo ragon ƙofar gidan shi yanzu yana son ya samu masara ne yana son ya samu shinkafa ne wadda zai dafa wa 'ya'yan shi ranar sallah a daidai lokacin da shinkafar tana nan tsutsa tana cinta a ofishin wani tsutsa tana cin shinkafar a kicin ɗin wani kuɗi ba ku bayar sadaka mafi falala ita ce wadda aka ba wanda ya roƙa kuma yake da bukata. na yi maganganu nan lokacin da muka bude wannan makaranta tamu da farko-farkon azumi cewa yan siyasa da suke kokarin su rinka aiko mana da gero ko su aiko mana da ainihin dawa ko su aiko mana da kaza muka ce gaskiya saboda Allah in dai don za a kawo a ce an kawo albani ne wallahi alhamdulillahi Allah maɗaukakin sarki ya wadata albani da bai ci sadakarka ka kamar yadda Allah ya wadata shi da zai ci zakkarka amma akwai talakawan malamai suna nan kai kafi mu sanin su je kaka kai musu waɗanda in ka ba su makyarkyata suke su karba abin duk da za ka ci a gidanka albani na cin sama da haka ko daidai da haka a gidan shi a ƙarƙashin haka in ka ba albani don ka mallaki bakin shi ko don ka mallaki tunanin shi ko wa'azin shi wallahi ka makara saboda haka ku kiyaye jama'a yau kwana hudu da ta wuce an kawo mana wani dan matin burin rago nan muka ce Allah ya karba shi shine muka ba wani bawan Allah shi ma ya je ja ya yi layya mutum muna da ragunan layyan mu tun muna da su muna jiran lokaci ne kawai mu jawo abeban mu mu yanka so ba irin waɗannan ake wa sadaka ba wato kuskure ne ya faru a ƙasar hausa da aka fassara cewa duk inda malami yake shi ake ba sadaka shi ake ba zakka saboda malanta ta lalace ne corruption ya shiga cikinta inda haka ba malaman ƙasar hausa kowa yana da sana'a tun daga shehu ɗan hodiyo har abdullahi gwandu tun daga nana asma'u har sarkin musulmi muhammadu bello tun daga atiku har kowa daga cikin malamai da sarakuna waɗanda ɗan hodiyo ya kafa abdullahi a kano yana da sana'a sarki jatau a zazzau yana da sana'a yakubin bauchi yana da sana'a dukkanin inda ka je ka same su suna da sana'a malanta ce tarihin ce gurɓace a ƙasar suka koma ba su aikin komai sai an ɗuba an ba su amma waɗanda ake ciyarwa su ne waɗanda muka faɗi su almajirai ake ciyarwa malam wane yana da yara ƙanana ga su nan yana karantar da su ya ɗibo su daga haɗeja ya ɗibo su daga birnin kebbi ya zo ya tattara su ya je ya gina rumfa a bayan gari suna kwana a cikin shuci suna shan sanyi sai ka je sai ka kafci wannan filin sai ka gina musu ƙaton gida malam ya zauna da matan shi lafiya almajirai kowa ya samu gado ya ja bargo ya kwanta sai ka rinka kawo abincin shekara kana aje musu ka ɗauki masu dafa musu abinci in kai haka ka gina wa kanka aljanna amma wallahi barin gaya muku fatawa ce ba ifilanci ba ne mutane irina su albani ko ka ba mu sadaka babu lada mu kuma irinmu su albani ko mun karɓi sadaka mun ci haramu saboda annabi ya ce sadaka ba ta halatta ga wanda yake da wadata ba ba ta halatta ga wanda yake da ƙarfin nema ba mutum irina Allah ya haɗa min biyu ina cikin wadata ina da ƙarfin nema yau shekara ta arba'in da iya ɗinkin keke jama'a professional tailor irina in ka ciyar da ni ba za ka samu lada ba ba lada ni kuma in na ci na ci haram saboda sadaka haramun ce ga wanda yake da wadata zakka haramun ce ga wanda yake da wadata sai in ya samu kanshi yana aikin zakka din kamar yadda Allah ya ce wal amilina alaiha to malamai su san wannan saboda akwai kafta kaftan malamai a ƙasar nan ana ɗiban zakka ana kai musu da sadaka suna karɓewa halin suna da wadata wannan yana daga cikin bid'a muharrama ba ta gaza bid'a muharrama wadda ma'aikatan gwamnati suke cin kudin gwamnati da nufin cewa wai ai sun ci rabansu ba da nufin cewa wani malami ya yi musu fatawa cewa ai kudin gwamnati dukiyar jama'a ce sau da haka masu kudi ku san wannan idan ka tashi sadaka kana ba irin wannan ne as-sa'ilul ba'is wanda yake cikin fatara har ya zo yana cewa ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago ya karya alfarmashi ya buɗe baki yake fari a wani wuri Allah ya ce lissa'ili wal maharu da wanda ya buɗe baki ya roƙa da kuma wanda ya ja bakin sheshu su ne Allah ya faɗi ya sabuhumul jahilu aghniya wanda ya kyawawa ne in ya gansu sun kame kansu sai ya ɗauka wadatattu ne malaman da ke karantar da alkur'ani a ƙasa hausa haka suke da kara sai ka je ka same shi ya wuni da yunwa ya yi shuru ya haƙura idan ya ga mai rogo sai ya faki idan jama'a sai ya aika sai a siyo mai sai da ya ciro jannan ya sha ruwa wannan ya kame bai roƙa ba a ɗiba a bashi wannan kuma ya zo ya ce alhaji dan girman Allah ba ni da abincin da zan ci gobe sallah a ɗiba a bashi amma ka zo ka sami irin mu ka ce za ka ba mu ragon layya ka zo ka sami irin mu ka ce za ka ba mu sukarin kunu na azumi ka zo ka sami irin mu ka ce za ka ba mu jeran azumi hadhihi jinayatin kubra ala sadaqa wa ala almutasaddiqin haramun ne kai in ka san kana da wadata ka karba in kuma ba ka da wadata haramun ne ka ci in kana da ƙarfin nema zama kun gani zan iya faskare zan iya tuƙin mota in yi kabo kabo in yi gari gari sannan ina da sana'o'i birjik sai ka ɗauki irina sai ka bashi ga ustazai suna bukata irinsu ya kamata a ba amma makirci ne irin na masu mulki wanda ɗanda kullum suke son duk wata murya in ta taso ya za su su don kwafe ta saboda an samu wasu muryoyi mayunwata wasu makwaɗaitan muryoyi da aka iya danne su da abin duniya jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan gaskiya saboda Allah ta'aliki nake akan magana wannan malami yace lallai sadaka wadda Allah ya fi karɓe ita ce a ba talakan da ke da bukata wa juhdul muqil sannan ya zama kai kuma za ka yi ƙarfin hali ne irin wannan sadakar tafi mutumin da ke da naira dubu ɗaya in ya kawo naira hamsin ya bayar sadaka bai juhudul muqil ba amma naira shi ɗari ce sai aka ce fi sabilillah sai ya ɗauko naira hamsin ya bayar ya yi ƙoƙari laisa fiha mannun sannan babu gori kaji kuma in ka bashi saboda ya roƙa banda gori wala aza banda cutarwa kamar yadda qur'ani ya faɗi